alhamdulillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
فصل tabi an sha Allah فإن قيل bai da an ce ومن يثبت في إجراء الأمران domin hikima cikin gudanar da rashin lafiya وشدتها عليه sanarwar da aka ga wajen annabi وعلى غيره من da wani الأنبياء da kuma daga annaba ta sun samu da daga kuma ta kai tsanani ne hikima على دينه وسلام abin da ta bada da baki ɗan annabawa ne
عمر ويؤتي من سلامه الله to به me ya fuska kan abin da Allah ya rabe su da shi من البلاء na musiba وامتحانه da jarabar su بموته da به abin da aka jarabe su da shi وأيوب abin da aka jaraba aka jaraba annabi ayuba ويعقوب da annabi yaqubu da daniyal da annabi haya da za annabi zakariya da annabi isa da annabi ibrahim da annabi yusuf da wani waɗannan ba sai da Allah ya tabbata gare su وأمه ko su da babban kare ba daga cikin halitta sa amma bai da aka jarare su وأيضا kuma soyayensa za mu kansa kuma
فاعلم to dan ba ka sani وفقنا الله وإياك Allah ya ta mu da kai أن نفعل الله cewa aikin Allah ne in dai Allah ne ya aikin sa إنها أجر kowace adalci ba Allah ba ba ya zalunci ko mai adalci ko zuwa kai ka tare da wani hanya guda ta bige wani to da Allah maka jin da yasa sai ka shiga da azaba saboda ba zalunci a cikin aikin ko mai kai daidai ne
وكلماته جميعها صدق kalmar da baki da gaskiya ce لا مبدل ba لكلماته da canza kalmar Allah وذكر عباده yadda ana jarawa bayan sa ما قال لهم kamar da yake ni yanzu a kai ba za da yake gaya za ku yi
ليبلوكم أيكم أحسن kuma dai da zai kuma ya fi jan aiki ai da haka yake ya jaraba dai ya kuma ya fi jan aiki ويعلم الله الذين آمنوا wani ya wani sun kwanar da kuma ya tare ya san wanda suka imani daga cikin ku ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم haka na dan Allah ya san wanda suke kokari a cikin ku ويعلم kuma ya san masu hakuri ولنبلونكم ita kuma hakika za mu jarare ku نعلم المجاهدين an mu san mai masu kokari a cikin ku da masu hakuri ونبلو آباءهم kuma jarabu abin da ake jaraba nan na masu ma- ma- masanan ku na daga daga ayyukan ku abin da ake jaraba ma ayyukan ku da shi وامتحانه إياهم to da haka jaraba wasu gare su بشرور الإنعام da dangogin jaraba زيادة في مكان ai ta ina cikin darajar annabawa kuma ɗaukaka ne a cikin darajar yusuf وأسباب الاستدراج على الكون kuma saboda ne ka fitar da halayen hakuri وإذا da halin yadda da halin godiya da halin mika kai da dogaro ga Allah da kowane lamari ga Allah da addu'a ga Allah da kankan da kai gare su
وتأكيد بمسائل kuma karfawa ne ga gannan su فيها مثل a cikin dukkan nan abin da ababen jaraba الشبكة على da tau- da- da- da tausayi المسلمين
a kai to mutum da mai kwa da muka yi na abin da aka jaraba
وتذكرة المجاهدين kuma karatarwa ne ga waɗansu su وموعظة الرسل.
wa'azi ne kuma ga waɗansu su نعم ليس الخوف البلاد والبلاء za a zan alkoyi da zuwa cikin musiba وليس اللوم بالعلم haka nan su kuma cikin jaraba ما جرى عليهم da abin da ya gudana gare su ويقتدوا به في الخير a yi koyi su koyi da zuwa cikin haƙuri وما هو من العلاج su da shafe wasu masu mai da suka kauta a wajen su ko rafkana da ta shuɗe gare su don su gamu da Allah da da da a wasu aka cewa shi ne ma'anar da Allah ke jaraba duk abin da ke ɗan wanda suka a kan kare yau da je sumul kuma dalalar da ya fi cika sabon da sakamakon zama mafi cika ne mafi gwani shi da Allah ke jaraba bayi alƙali a kwaliyar nan ta mana alfaha da suna jini abu da suna nan ta mana ba sai da biyu da abin fara dan hairuna kala ya ce abu ya lalan ta mana ba ga hoto ba ga dala abu a jalan ta mana ba sun ji muhammad dan abu ya lan ta mana abu ya lan ta mana ba sai mu ji mutum ba ya lan ta mana amma dan zai ya lan ta mana azum dan dan dan ba da rasa dan zalimin zalim an karba ga babansa ga ga ga yake ji kusa abin zalim ne nace ya manzo Allah a cikin mutane suwa suka wadannan bala'i musiba yake annabawa su kuma kowa sannan kuma tanka tanka kuma tankon da gwani sannan kuma da gwani ai ana jarraba mutum ne mu gurgurdan addinin sa kai bala'i da kuke buga bawa har sai ya bai shi yana tafiya bisa bayan kasa duk ya wuce kuran ba ko ba ko ba wani kusura tare da shi ne ma da kamar da Allah ya ce da yawa annabi akwai daga nan wanda ya yaji akwai ma akwai masu danganta da ubangiji a cikin sa masu aiki dan Allah masu yawa akwai a cikin sa kan ta ayyukan ayyukan guda uku an kara ka abu da Allah ya dade shi kai bala'i bai kuce maka muni akan kansa da ɗansa da dukiyarsa a sai aka da Allah ba wani kuskure duk komai ya sha maka kurakura an gaba ka nan Allah ya dade shi an gaba da rai sallallahu alaihi wasallam idan Allah ya dafa da ga bawansa sai ka sauka wajen kuma a duniya idan Allah ya wuce ni gabawa an saka hannu sai rike gare ni zambi duk da kuma da ya kame a bashi har sai ya zo da sai zo da komai na da ranar ya mutu idan ka dole ka rike ne ta ji yanzu ba Allah ya kare ki su ba zai taba ta sai an jinta ba domin an taba an alage masa na lahirar ne to ba su alage ba alage ba su alage masa a dai wani hadisi da ban idan Allah ya so ba sai Allah ya jarabe shi zai ji kankan da kan ga Allah to baka ji haka to sai duk wanda kake yi jima ga Allah to bala ya zama bi da nabi dan ballan zai bayyana ikin ji ikin ji jira da kamar da aka tsoka lukumanu cewa ji ya ce ya kai dan karamin dana ai jina da azurfa ana jarraba su da wuta shi ko mumini ana jarraba ana jarraba da bala'i kila haka yi dole aiki bala'in da annabi yanzu bai fada cikin da dalilin sa da su saboda saboda annabi su ne ko saboda ya kashe wai yana sallah ne sai wai wai haikal nan nasa nisu annabi nisu ala ina bacci dan sa sai ina kan dinka daga dan sa wannan koyar waya wanda ya bar ya ka ya kawo da kai wannan Allah ya ga Allah ya to Allah ya da rabi da wannan dan waya to yaya kila ga ce kila ko ta ya ya ba ce wata rana shi annabi ya umu dan Allah ya yi dan da annabi Yusuf suna cin wannan lamar na afiya wannan da tinki kai wanda aka soya wannan tinki wanda aka soya suna cin abinci suna suna dariya to akwai wani makoci maraya shi kuma ji kanshin naman ya yi marmari ina so shi ma yana so bai samu ba da ya saboda sai mace da kuka saboda shi ma yana so bai samu ba kakan sama sai kuka tsohuwa saboda kukan da ya yi kuma ga su zaka kalci annabi ya kuɓe san da wannan ba ba san ya gana kuɓe da wannan abu da ya faru da ya da dan nasu duk san wannan ba amma da su Allah ya wa annabi ya kuɓe kuɓa saboda kukan da ita yanda yaron da ya kuka da da da kakan shi ma sai ne dan bakin ciki annabi annabi zuwa zai dala zai kuka shi annabi Hafi da fa'idar ta farara, irin su dai bari zan bakin ciki. yayin da ya to yayin da ya san ga abin da ya faru daga wannan to a sauran rayuwarsa sai zama duk sun da zuwa sai kira sai sai ya kira ya kira ya hau kan yunan sai ya kira alala'am duk wanda yake na da shi to an ga an gama mutu a lokaci an gama zuwa shi to ga abin da ya faru ce ta kuma ta kuma aka yi annabi su a guba shi kuma shi kuma da jaraba shi kuma ka kura shi gurgubo da Allah ya nasan da ina ganda a rawar jo ga laifi da yi shi a sauke shi kuma bala annabi ayyubu ya shiga tare da halin alƙarin sa ne abin da sarkin su sai suka yi suka gaya wasu kuciya da tsari suka ji dangi gajiya kana zalunci kana kaza kana kaza suna gaggaya wasu abin da yake da zalunci suka kawai da magana gare shi sai ayyubu ne kawai shi sai dan ya san zamuriya na tsoron kada a kan kada ji a kwashe masa ya bayyana ba sai Allah ya ce to shi kenan ka ka za mu da rabu Sulaiman kuwa za a fita muka ambata saboda niyyar sa ne a cikin goyi haƙi da zama a jarumin sirkansa ko kuma ana aikin sako ne a gidansa amma shi bai sani ba bai san ana yi ba amma sai da Allah ya jarbe shi da wannan
وهذه فائدة من شدة المهني wannan shi ne tsananin fayyadar tsananin rashin lafiya da ciwo ga annabi sallallahu alaihi wasallama قال عائشة رضي الله aisha Allah zai ta ce ما رأيت وجهها man ga rashin lafiya ba a bisa daya أشد منه على رسول الله mafi tsanani a bisa manzo sallallahu alaihi wasallama عن عبد الله رضي الله an ga haka Abdullahi Allah ya gane shi عنه النبي صلى الله عليه وسلم na ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin rashin lafiya أنه أقوى ana yi masa masassara ko masassara mai tsanani قلت sai na ce نقلته أبو أقوى yace wallahi rasulullahi ne maka masassara mai tsanani قال sai ce wallahi haka ne إني أعرف ما يعرف رجلان an yi kawai yana ke mutum biyu ma ninke ne ake ne ni ga ɗake ninka mutum mutum biyu irin naku kun na ce ذلك أن to to haka ne kana da ladan mutum kana da ladan kana da ladan ni kenan tunda nan mutum ya ke maka ke na ladan biyu ne haka abin yake kuwa kai daidai a cikin hadisi hadisi da idan hudura Allah ya dade shi
أن رجلا cewa wani mutum دعا يده على النبي صلى الله عليه ya zo sai da manzo Allah haka ya dole hansa a cikin annabi sai ya ce da shi وسلم والله ما أطيق أدعو إليه wallahi ji ban sake dole hansa kan gaba ne daga zaki cikin naka ya dade saboda nan masara masara manzo Allah قال النبي صلى sai manzo الله عليه وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu إنا معشر jama'a annabawa يضاعف لنا على ana dinka mana musiba lamarin قال النبي ya- annabi ya kace ليس لنا الأمر sai da na aljanna da kofata قال رسول الله har sai kofar ta kace annabi lamarin kuma قال النبي annabi ya kace ليس لنا الأمر aka je sai salauci lamarin kuma قالوا لا يكرهون suka suka kace suna farin ciki da musiba ما يكرهون لنا kamar da suke in ka same ba kake murna haka su musiba ta same su ce alhamdulillah abin- abin ya samu ba ku kudi ba saka hadu an ka baka ana Allah ya da shi gaba an ka baka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka girman sakamako ai sai girman gurgurdan bala'i ya yi ko cewa Allah in ya so jama'a sai jalabe su wanda ya yadda ai kana yadda ka ce wanda ya riji kuma to gudun buzan na cikin lakan ka kuma shi zai shi zai bi babu kenan masu masana suka faɗa a cikin faɗin Allah ta'ala wanda da ya aikata aiki mummuna a sakan ka masa da wannan aikin sai a musulmi ana saka masa da musulmin duniya sai da zama ka fara gare shi an wato ga wannan ga Aisha da Ubay da Mujahid da an wato wannan gare su Abu Hurairah yace Allah ya ji da shi an ga roƙon manzo sallallahu alaihi wasallam wanda da Allah ya ba da yake yi da shi a to ko yi fit minhu ko yi sab minhu in an ce yi fit minhu wato ma'ana Allah ya ya ya musibantar da shi ko kuma idan a musibantar da shi malamai suka an ce sun saba akan fasara wasu kace ba kai yi maka yin haka wasu kace a'a abin da yasa za a ce san min an gina mu an gina wa Allah ba dangana masa wani aiki mara kyau kenan nan da zai ce a sai a musibantar da mutum ko ce a an ce sun min ai komai an maka an dangana shi ke yin komai ai a ba shi ke komai ba ko da kace ba shi ai shi ke yin komai za ka a ce sun min ya ji sai shi ke komai Allah saka saka abara cewa Aisha babu wata musiba da ta samu musulmi da ta an kakkare gare an kakkare gare musiba gare shi har kaya ma da ta kama in mutum ma kaya ta ka a cikin ta in ta ka to wannan kaya da ka saka sai ta zama kafara ce da Allah ya cire maka wani zuri da kai kaya ma kawai ba in kai sai da duk musiba da zan bawa to kafara ce ga wannan Allah ya wani zuri wani zuri da kai Allah ya ji maka ya faɗa a cikin ruwa Anas Allah ya ji da shi ba abin da yake samun mumini na daga wahala wala wa- wala wata wahala ko ko na na na na- na aiki na na na jiki ko bakin ciki ko bakin ciki ne ko wata cuta dai malam ko bakin ciki ne kai har kaya ma da ta kama sai Allah ka karkura kuran da wannan abu ba kawai za a yi shi a ce kai yariya ya a wani abu akwai abin da aka san kai maka kai ne baka sani ba. a cikin hadisin masu ibn masu Allah ya da shi babu daga musulmi wanda shi ta same shi sai Allah ya share kurakuransa ya kama ya kakaɓe kurakuransa kama ne kamar da ake kakaɓe ganyen bishiya wata hikima daban kuma Allah da adin Allah da ya sa ta a cikin rashin lafiya a cikin jiki da bibiyar nan na cuce-cuce da tsananinta ya yi mutuwar su ne abin da yasa ake haka an sa maka rashin lafiya jikin ka ya kai saboda ran ran ke kai karfin ran ka kai rauni jikin ka ya zama ya yi rauni sai ran ne sai fitar ran ya zama ya yi sauki yayin da Allah za ka karɓi mutum sai mutuwan nan na fuskar rai ta zama ta yi sauki gare shi da tsananin bayan mutuwa ya zama ya masa sauki saboda rashin lafiya ya gabata jiki ya yi rauni rai kuma don haka shi sa sai shi sa sai ya tashi tafiya sai ga sai ji dama abin ya riga domin ya riga cikin wahala dama ya kama da ita ba ba da wanda ya mutu a fuja da kama sai cap kamar da ake daga saba daga halayen mutattu a cikin tsanani wanda da taushi wanda da wahala wasu wura da wani ko da sauki hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce misali mu'mini misalin mai reshen ya bayyana ne da inda kake kada reshen haka haka haka wanda da yin haka ba ka haka reshen ne ba ba ka yi reshen a cikin ruwa abu huraira Allah ya ji da ji duk inda iska ta zo mata sai ta juya ta idan ta nutsu kuma sai kuma gobe sai ga sai daidai ta daidai haka mu mene ne ana juya shi da bala'i misalin kafiri kuwa kamar itace ne na na na na na na na na wannan kuka itacen kuka kana ita kuka da aka take a tsaye ne ne ba ta wani mutu za ka ita kuka yi kurba ta tsaya kam sai dai Allah ya halaka ta ma'anarsa shi mumini abu cutarwa ne abin musa abu cutarwa da bala'i da cuce cuce kuma ya yarda da sarrafawarsa tsakanin kaddara Allah mutan haka mai jayuwa ne ga wancananka mai taurin sa sani da yardarsa da karancin bushinsa kamar bin nan ne na rashin yabanya da yanzu ita ba ka ita an zato ta kaɗa ta ɗin nan da kakana ta da buto iskar da ragwaɗanta da inda ta inda ya san da iska ta zo wata sai tana kada idan Allah ya nisanta iskar musiba ga mumini ya daidaita yana da biyayye kamar da rashin ya banya ya daidaita yayin da iska ta nutsu sai kuma sai kuma zuwa godiya ga ubangiji ita kuma da nimar da Allah ya masa ya ɗauki masa wannan bala'i ina su mai sauraron rahama Allah da sakamakon su gare shi idan ya kace a wannan hanya a zai ce lafiya musa ba zai wahala gare shi ba wala ta kasa ba zai masa wahala ba ma ya kusa ba zai karanta gare shi ba fita dai ba zai ba zai wahala ba saboda ya saba da abin da ya gabace shi nan da ya masa wajen raɗaɗi da ya shiga cikin musiba ya faɗa wannan ya faɗa wannan da sanin abin da ke cikin ta na lada da zaunar da kansa abin da musibobi da taurinta da rauninta da jirintuwan da rashin lafiya ko tsananinsa shi ko kajiri a faɗa wannan akan ba shi lafiya a galibin halayensa abin jin daɗi da jin lafiyar jikinsa kamar kamar wannan kuka ita ce kuka kurma ai an da ya nufi kai halaka shi sai sai halaka shi a take a bisa abin da wasu fara ɗaya rike shi ba jini ba taushi ba tausawa sai ka ji kirin ba ka zaka shafa ba ba wani kuɗi dama da zai can ba ka wuri sai mutum da zama shi tsananin na dama bisa wannan da ku gaya na fita rai na da tsarwar ransa da lafiyar jikinsa shi ne mai tsananin raɗaɗi da azaba kai kakala da kuma maduwar da azaba da ya ce wani tsanani kayan kamar da abin kamar yadda ake cire wannan layi ta ita kenan na kuka Allah kamar da Allah ya faɗa muka rike su bajiri su ba su sani ba haka nan al'ada Allah ta'ala ta ne a cikin abokan gaba kamar yadda Allah ya faɗa kowane mulki da zunubinsa akwai wanda muka aiko masa da guguwa akwai wanda kaya ce ta kama shi ran da aya gani فبدأ جميعهم بالموت ya fuji an da baki da mutuwa a على هذه bisa halin girman kai da na rakana فصبحهم به ya musamman ko bihi da shi
هذا الاسم إلى ba tare da ba tare da yin tattali ba ba shi ne ولهذا فلا يتلقى موت فجأته da aka mutane suka yi mutuwa fuji'a من ربنا فيه إبراهيم a sun hadisin na na ibrahim كانوا يكرهون أعبدا أعبدا sun kace suna yin ruku أعبدا kamar rukun bakin ciki أي كلام ai rukun farin ciki يريد موت suna da mutuwa fuji'a ke ne
ويجمد الغالب wani kuma da rike wani kima tsoro kuma أن الأفعال suna da cuce cuce تجيب الممات shi a zuwa gargaɗi ne na mutuwa وبالتالي تجري على شديد الأمر amma da gwada tsarin da lafiya ake samun tsananin tsoro
من دون الموت daga tsokan mutuwa ويستفيد من أصابته wanda ta same shi ya yi tattali وعلم تعاون هذا ya san bibiyar ta gare shi بالقاعدة ya san zai ga wani ubangijinsa ويقول عن دار الدنيا za ku gani da shugaban gidan duniya الكثير الأمثال mai yawan musiba
يكون قلبه zuciyar zai zama معلقا بالمعاني akwai lafiya da kuma lahira ويتنفل ويتنفل من كل zai kubuta daga dukkan abin da ke yin tsoro abin da ke tsara na bibiyar bibayansa من قبل da الله gajiyar Allah ta'ala وقبل da العباد gajiyar bai zama ya kubuta gare shi ويعلمه ya ba da haƙoƙi ya ga halinsa ويزول فيما يحتاج إليه ya duba cikin abin da ke kasuwa gare shi da gaskiyarsa ممن يعلمه cikin abin da zai mai masa وأمر يعود ko na fara da zai saba da shi وهذا نبينا صلى الله عليه dan uwa wannan annabi ne manzo sallallahu alaihi wasallam وسلم مشكور له ما تقدم wanda an gawata an gawata wani abin da ya gabata da zunubi da wanda ya jinkirta وقد تلاه أحسن الأسئلة ya ya nemi kubuta daga cikin rashin lafiyarsa ومن كان له عليه مال yadda yake bi yana tafi wanda yana dukiya yana bi na bashi أو حق في بدنه ko yana da yake a cikin jiki وأقال من نفسه ya ba da zakai a kan kansa ماله da dukiyarsa وأقال منه ya maka kansa ya ki tashi a kansa على ما ورد في a bisa abin da zuwa cikin hadisin da muka faɗa din nan na hadisin falal وحديث الوفاة da hadisin da na fashi din nan وأوزان شكرين وعلمين da yau jiya da kuma na yayin da guda biyu bayan sa كتاب الله wai tirafi da samun Allah da ahalin gidansa بالأيمان yau jiya da mutanen Madina su ne burga masa mutanen Madina ولا إلى كتب كتاب kuma yake kira ya kira a rubuta littafi da لا تعبد أمته kan al'umma sabta wata bayan nan إما بالنفس على الله amma bai- ko na da kan hilaba أو الله أعلم ko بالمراد ko Allah mun Allah mun sai da abin da yake zai ce zuwa rubuta din والمصور على المثال عنه kuma sai gare ya rike ko sai a rubuta bai a falala ke bi ke bi kuma shi ne da hilaba kuma sai ce abin da wasu
وهكذا في عباد kai dan الله ma haka zai bayan Allah take المؤمنين mu'minai وأوليائه da auriya da masoyansa المتقين masu yin tsoron Allah على كله wanda duka nasa يورم الكفار أين هذا؟
الكفار kafirai suna harin daji يورم دائما ana kan daji da kafirai a galibi نعم لا إله إلا الله saboda jinkita da Allah ya gare su إنسان a su da Allah ya musa da su kadan su kara dalili da yake cikin damu ويوم don kuma su yi idraji مغنى yadda ba sani ba على الله Allah ta'ala ya ce ما يقول إلا بها ba su sauran kuma sai sai sai sai kara guda daya za ta kama su su suna can suna hukuma kuwa لا تكون توبة ba su da yake zuwa biya لا إلى آله ba kuma za su yi kuma wajen adin su ba
ولله تعالى don haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce يقول ما a cikin mutum da ya mutu fuja'a سبحانه subhanallahi أنه على ذلك kamar ya mutu abu akan fushi yake ba haram wanda yake haramtacce wanda aka rantsa yau aka rantsa zai wasiya shine lalla yace mutu ba za mutu ce ga mumini وأهلك أهل الكاذب dukan bakin ciki ne ga kafiri والفاجر ko ga kafiri ko ga fajiri ma ذلك a taron da أن الموتى dan ita mutuwa لا تدعو من ذلك suka zo mumini a galibi هو مستقبل shi ya dane shi من تجربه yana mai sauraron saukarsa فهذا أمره عليه sai na magana sai saukar gare shi كيفما جاء ko ya yi zo لا إلى راحته ya bayi zuwa hutunsa من نسب الدنيا daga wahalar duniya da وأذى cutarsa وقال صلى الله عليه kamar وسلم yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake كريم mu- mai ya huta ومن تراه an huta mai gare shi ya huta an huta da shi
كان كافرا daga zo kafiri
من يدعو mutuwa mutuwa daga zo kafiri da fajiri لا غير ba tare da ya tattali ba لا أمة ba tattali dai لا مقدمات ba wata mukaddima منذرة mai gargadar da shi mai gaggauta shi بل تأتيهم sai بغتة ta zama da ba shi فتبختهم sai ta zama ta fata sai ta ke kuwa ta tumbice shi ولا يستطيعون ردها ba sai ikon su biyo da ita ba za a saurara musu ba kuma كان الموت in mutuwa ya kashe قد شهدنا عليه shi wani tsananin mutuwa abu ne a gare shi وفراق الأميال rabuwa da duniya أبدأ الأمر يتضمن shi ne mafi fir- mafi firgita abu da ya da ya auka masa وأقرأ شيئا shi ne mafi kin abu gare shi kuma وإلى هذا المعنى za a wani ma'ana ne أشار صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuni da fadin sa da yake cewa أن عبد الله duk wanda yake san gaba da Allah والله لمن Allah ma sai so gaba da shi يشاء wanda ya ba san gaba da Allah Allah ma sai ki gaba da shi shi ma Allah ta sa قالوا rabo na hudu نعم في تدبر من الآثام a cikin da zara kuma jiyoyin kusa kusa kunnan kusa gunje
فيما تذكره in wanda ya tauye annabi ko ko ya faɗa masa mummunan magana
قال الله alƙali abu farid ya faɗa Allah ya dakatar da shi yan waya gaba da da littafi da sunna ta annabi da jama'an al'umma abin da ke zama hakoki ga manzo sallallahu alaihi wasallam da abin da ke ayyana gare shi na yi alheri da girmamawa da girmamawa da girmamawa da gwargwadon Allah Allah da Allah ya haramta cutar cutarsa a cikin zamuza al'umma ta gamu a bisa kashe duk wanda ta yi annabi daga musulmai ko ya faɗa annabi kamar magana mara kyau a kashe shi kowaye Allah ta Allah ya ce haka masu tuna Allah da manzansa Allah ya lalace na duniya da lahira ya ta masa adaba da wulakanci gare su wanda suke cutar manzan Allah wanda suna da azaba ya radadi Allah ta Allah ya ce وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله bai zo maka yau cuci manzan Allah ولا ان تنكحوا ازواجه ko a ko al'umma da yanzu bayansa ابدا har abada ba ba ba ya fata gudaka ان ذلك كان عند الله عظيما kai wannan fa lamarin ba babba ne a wajen Allah ba yin haka قال تعالى Allah ta'ala ya ce في تعليم التعليم له a cikin harin da jayayyar ku jayayyar da kamar kaga ne shi يا ايها الذين امنوا a cikin ya ku wanda kai imani لا kaka تقولوا راعنا ce da manzala har ina ke yayin ka ce su dube mu ne ku ji abin da za ku ce kenan الآية karanta aya gani ذلك wanda alanka wai أن اليهود abin da na ita yahudawa كانوا يقولون suna راعنا cewa wai ra'ina نعم يا محمد da kiyaye mu ya muhammadu ai ka da kiyaye mana jinjinka ka ji a wajen mu nan أرجون من كلمة suna tarihi jayayyar kamar ka da kalma
المؤمنين suna zuwa وقولنا hukunan da ne wai a raunin hankali لعلهم مؤمنين أن sai Allah ya yi hana mu'minai ga ga ga ga ga kan kai kama da su وقد علم الذين da آمنوا kuma yake wannan tsarin لا المؤمنين da hana mu'minai a hadarin ka لا يتبعون الألباب dan kar ka yin sadda wannan kalmar da munafiki zuwa faɗa manzo Allah magana mara kyau ko ya ba so masa injilanci قيل kila aka ce لكن ما جاءكم مشاركة لكم don abin da ke cikin wani tarayyar lafazi لأنها عند اليهود sai a wajen bai wuce معنى إجماع لا ma wai ma'anar sa ka ne kar ko kar ka ji ai ka ga wannan ai ba magana ce mai kyau ba kila kuwa بل ما فيها من قلة wai saboda karancin ladabi a cikin kalmar وعدم توحيد da rashin girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a kana وتعليم da rashin girma ba dai أنا أبي بن أبشاري dan ma'anar ta cikin ruwan mutanen Madina نادر أنا أبا ka kiyaye mu kiyaye ka فهو ذلك sai aka hana zuwan nan إذن الأمر dan ma'anar ta أنهم لا يقولون ba su kiyaye zuwa sai ya kiyaye su sai ya kiyaye su هو سبحانه shi ko manzo Allah فأجب الآية wajibi kiyayewa ne kowanne ne ko ya kiyaye ko bai kiyaye ba dole kiyaye ne
وهذا هو صلى الله عليه وسلم wannan mutum ne manzo sallallahu alaihi wasallam أنها عن كتمه ya ya hana yin kinaya a yau alkunya da alkunyarsa sai قال ya ce سموه ba mutu ba mutu sunana ولا تسموه شيئا amma ba kada ka kada ku kada ku ko kada ku ya alkunya da alkunya ka wato wani azar azar sunan Muhammad amma ka azar abul abul kasim ka mutu dalili ne sa aka yaka صيانة لنفسه da kiyaye kansa وحماية ما أناه da kiyaye kamar cutarsa ساعة الله عليه وسلم dan manzo Allah ya kace استجاب لرجل ya Allah ga wani mutum da ya kira da ya kira ya ce ya wal qasim قال sai da manzo Allah ya wayo لما أنت sai da babar da yake ba ku sai ruwa ce wani ga wani yake kira nan فأنا عزيز عزيز ما أكتبني da aka ce kare wani ya fiya da kunya sa لئلا تأذى dan kada mutum ya cutu إجابة لدعوة غيره da rusa kiran wani sa لمن لم يكتب wa wanda ba shi kira ba
وإجد بذلك المنافقون munafukai sa munafukai samu da wannan da masu ingilanci samu tsari da cutar da annabi da wulaka ta gare shi sai su kira shi ya hanzar ce ba da kanki ba in ya wayo sai su ce كما أردناها
ba wanda muke nuni nan ko sai su nuna wannan sa alifan lahu dan ko dan mun ta'alluki gare shi wasu babu dan wulakanta da wulakanta haƙin sa al'adatul mujahid hal ga al'adar mai kakaji wal musafir kuma da al'adar mai izgiranci
fa ma sallallahu alaihi wasallam ma azahu sai manzo Allah ya huruma da cutar da shi kulli wajhi da kowace irin fuska fa amala muhaddithul ulama ba shi kuma malamai sun dauka nahawu hannun ka an hadha a wannan suka ce wannan suka ce wannan hannun da kira yi wannan sun dauki wannan jan ne kamu tijwayat abin sanar da manzo Allah ya rayu shine ba amma in ba in yau ba shi kenan zai ajabu ba da yi wabati misali ta bayan mubatin sa tabarun saboda kuma dama ina ta guda dama ai gudu kana kira annabi ne kira annabi wani lokaci ba da shi ake wato kuma ya riga ya ba shi a ce ki je a sa je a shi
wa inna ta'ala madani kai yawa wannan hadisi akwai wani hawo ya ciki da ta alamu ba nan za mu aje ta ba amma da kanawo amma amma muka ambata a nan shi ne mazhabu jumhur malamai wasu a kuma shi ne sawaba in Allah ya so أن ذلك kyawun jalaka لا يملك عزيز abin da muke girma annabi ne da girma shi وعلى سبيل الذي abin da wanke mu an zo an so والاستيبان da da musu haddi لا ba على ta السهل wajen haramci bane ولذلك لم ينح الإثم da haka ba za da mutum da haka sunan ka لأنه قد كان الله ونهى عن معلوم abin ذلك da yasa ka gani ko shi za ta yi a gane kan mun ce ka kira ka a kira wa annabi a sa mu sa suna alfi da annabi amma ya ce a sa sunansa to ai kaga za a yi ta to me yasa za a kira wa sunansa ko ba wai a sunan kansa aka ce an hana sai da ai abin da yasa yace ga jira saboda ciwon za a gunji da waka da Allah ka jira منع من ندائه ya da kira annabi بقوله da za ta ji alu da abin da kada ai ba alaikum bala da akan sunansa an ga ai magana to kuma sai kaga sai ka ai to wannan aya sunya sai za sunya mun zalla shekara ta kuma sunya sai da akan sunansa ai da ai aya ta zo eh وإنما كان المسلمون يقولون sai jan su mutane suka yana kiran da ya rasulullah haka abin da ke kiran da ya rasulullah ya nabi Allah كان يقوله بكلمته suka suka kira da da zuwa Allah kasu بعضهم في بعض Allah da tun ba da halaye shi ba ko shi ba وقد روى أنس Allah ya rawaito Allah ya jira shi صلى الله عليه وسلم da manzo sallallahu alaihi wasallam
يدل على كراهة تدليله abin da abin da zai karaye karaye a mutum mutum da sunan annabi وتنزيله عن da ذلك dauke shi ga wurin wannan لا لم يوقع in dai ba za a girma ba
فقال sai ya yi cewa تؤمنون أولادكم ba mu sha yan a yayi kula mu sha yan ba da Muhammadu ثم تدعون kuma sannan kula da shi kuma ka dage shi an zo an zo sunan an ga an ga an girma sunan kuwa وهي an wato أن عمر رضي الله عنه ya adda sai na wani Allah ya dade shi
ذهب ya yi kai إلى أهل الكوفة zuwa alu alu kufa
وكان مع أهل المدينة النبي صلى الله عليه kan ce kana kan a mutum ɗaya wurin da sura annabi وسلم فقام عمر بن الخطاب Abu Jafar Tabari ne ya kai to فقام عمر بن الخطاب Muhammadu bin Sadi ne ya kai to ya zuwa zuwa wani hotel sunan da Muhammadu أنه نزل إلى رجل ورجل da wani mutum yake kuma yana yana faɗa wannan magana mara kyau ويقول yana cewa da su على الله هدى Allah ya aikata kaza gare ka ya kai Muhammad ya aikata ya aikata
قال عمر بن الخطاب sai ya kuma faɗa ga ɗan uwansa محمد بن زيد Muhammad dan Zaidu بن العدائي dan Haddam لا أرى محمد صلى الله عليه وسلم يصب بك zan gane rai wa zan saboda ana rai saboda kai والله daga ina ne Allah أرى محمد daga yau kana ƙara kiran ga mamu in dai na da rai ba in kuma aka faɗa cikin tarayya ba
ثم وعد sai su daga yau zuwa ga Abdurrahman
أراد أن يمنع هذا ke yi ma hana duk an ake a kira mutum da sunan wannan هذا الجلبة الذي A- a- a- sunan annabi ko na annabi sai ka kuma ambata sunan wanda sunan annabi جاء لهم da girma a garin da wannan بالأسماء bi gani suna mutane suke da sunan annabi ake da jamu وعلى sai yake ذلك من أسماء الأنبياء ka ku ambata da sunan annabawa ما انفقوا ko kuma sai gaba kuma ya bada kuma aka shiga ba ana yi ba ana ba ta gani ya dau gani ne sai ثواب
da ba dai ثواب هذا كله kai duk wanda zai ba mu zala aya a kira mutum da sunan Muhammad a kira da Abul Qasim بجريد إثبات الصحابة saboda ta musabban sunna ma akan haka وعرف ما جماعة منهم ابنه محمدا ai da yawa jama'a da cikin jama'a sun aure kansa Muhammadu وكناه kuma ke kira da Abul Qasim ma وروي an rubuto عن النبي صلى الله عليه وسلم cewa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam أن في ذلك لأن yayi da sai na alwa Allah ya dade shi Allah ya dade Allah ya dade shi
قد أخبر صلى الله manzo Allah عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam ya da labari تعريفها yake shi wannan da yake a sa kira shi Muhammadu باسم المعرفة sunan Mahdi ne kuma sun yi sani Abul Qasim وعرف ما به النبي صلى الله عليه وسلم محمد ai Muhammad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammadu bin Ali shi da suna Muhammadu bin Salata ومحمد da Muhammadu بن bin Amr shi ba suna dan hazu محمد بن da Muhammadu bin Sabit bin Qaisin duk shi manzo Allah ya sa zo ya ce da su a yamci Muhammadu ke ba mutum ɗaya ba manzo Allah ya sa suna Muhammadu wa kala shi kai bai ci ɗaya bai ci bai ci ɗayan ku ba a gidan da akwai Muhammadu ɗaya da Muhammadu biyu da Madu uku da hudu ma da goma Allah saka a cikin bayan ki bai kike ku ba Allah saka yawa na raba na raba ne da cewa wannan kitini abin da babu biyu kamar da muka gaba kaje saka Radar Fadi.